الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد أتي قبل كراتم سلتاب إرشاد أولي البصائر والألباب littafi wallafar Shekul Allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi alaihi rahmatullah a wannan hantsi na 22 ga watan safar alif da 447 wanda kuma ya dace da 16 ga watan 8 2025 miladiya za mu tashi a sabuwar tambaya su'alu ما هي الأموال التي فيها الزكاة ومقدار ما تجب فيه ومقدار الواجب والحكمة في ذلك wannan tambaya tana cewa ma hiyal amwalu allati fiha zakatu su wanne ne dukiyar da akwai zakka a cikinsu wa miqdaru ma tajibu fihi kuma menene gwargwadon abin da yake wajaba a cikin wannan dukiya na zakka wa miqdarul wajibi menene gwargwadon wajibin da za a cire wal hikmatu fi zalika sannan kuma mecece hikimar da ke cikin hakan ɗin wabillahi asta'inu fi jami'i umuri i'lam anna zakata أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام مال عليه رحمة الله يتي وبالله أستعين في جميع أموري اعلم كسني أن الزكاة أحد أركان الإسلام زكاة يتي لقد كنا مسلمتي ومبانيه العظام da kuma ginnansa masu girma شرعها رحمة بعباده أي شرعها الله الله يا شرعا تزكى رحمة بعباده دج كم باينسا بكثرة منافعها الكلية والجزئية سبو ديوان أنفانون انت أنفاني نقم قري لكما أنفاني نقم wanda aka bashi zakka zai amfana da abin da aka bashi umuman kuma bi sifa amma idan ana fidda zakka gari zai zauna lafiya al'umma za ta zauna cikin aminci haka akwai amfanoni alkulliya wal juz'iyya wale hada sumiyat zakka saboda haka nema aka kira ta suna da zakka saboda tsarkakewa da take li'annaha tuzakki sahibaha domin tana tsarkake mai yinta fa yazdadu imanuhu wa yatimmu islamuhu imaninsa ya ƙaru musuluncinsa ya cika wa ya takhallaku bi akhlaqil kurama kuma zai samu hali ya ɗabi'antu da irin halayen mutanen kirki wa tatahiruhu min adh-dhunubi kuma zakka za ta tsarkake shi daga zunubansa wa yakthuru ajruhu wa thawabuhu sannan ladansa da sakamakonsa zai yawaita wa qurbuhu min Allah ta'ala ويتخلق بأخلاق الكرماء سيبكما اوكي تو wannan ba ni da shi wa yatakhalla min akhlaqil ama to zai kuma wofanta daga halayen la'imai allu'ama sune marasa mutunci kishiyoyin kurama al-la'im kishiyar karim idan anta akramtal karima ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد آه وتطهره من الذنوب ذات ترككيشي ذات ترككيشي daga zunubai wa yaksuru ajruhu wa thawabuhu ladansa da sakamakonsa zai yawaita wa qurbuhu min Allah ta'ala da kusacinsa da Allah madaukaki wa yubariku Allahu fi amalihi kuma Allah zai yi albarka cikin ayyukansa wa tazku hasanatuhu kuma ayyukansa na gari za su tsarkaka wa tuqbilu ta'atuhu wa tuqbalu ta'atuhu kuma za a karbi ayyukansa na ibada wa yadkhulu fi ghimaril muhsinin zai samu shiga cikin tawagar masu kyautata aiki ghimar ay zumra wa inna zakata aslul ihsani ila al khalqi ita lallai zakka ita ce tushe ne na kyautatawa halittu wa kadhalika tuzakki mala al mukhraj minhu bi hifdhihi min al afat hakan nan zakka tana tsarkake dukiyar da aka cire ta daga cikin sa daga cikin ta bi hifdhihi min al afat ta hanyar kiyaye wannan dukiya daga annoba wa istikhlasuhu ko wa istikhlasihi min mukhalatati suhuti da kuma wato tsame wannan dukiya daga gwamayya da haramiya alladhi yansahibu wa yashatu ma khalatahu wanda yake cire yake karar da abin da ya cuɗanya da shi yansahibu yake cirewa yake zarewa yashatu kuma shine yasta'silu mana yake yake yake yake karar da abu yana karar da dukiyar da du binan ya gaure da ita zai cire zai fitar da abin da ya cakuɗa da dukiyar na na haramiya wa yubaraku fihi sannan za a sa masa albarka a ciki bainahu wa in naqasathu zakatu hissan min koda a ce a zahiri shine hissi a zahiri abin da ake iya gani idan zakka ta rage dukiyar idan dubu ɗari ce aka cire zakkar dubu sha biyar a ciki ta dawo ya dawo dubu tamanin da biyar a zahiri dukiya ta ragu fa innaha zadatu ma'anan amma kuma ta ƙara shi wajen ma'ana ta ƙara shi wajen ma'ana abin da za ka saye shi naira dubu ashirin sai Allah ya kawo maka sauƙi ka same shi a naira dubu bakwai ko takwas sai ya zama ta fiskar ma'ana dukiya ta yi albarka abin da zai amfani mutum biyu sai kaga cikin albarkar Allah ya amfani mutum biyar ko bakwai kaga fiskar ma'ana dukiya ta yi albarka ta karu li'annahu dhahaba khubuthuhu wa daranuhu domin wato dattinsa da kazantarsa daudarsa sun fita khubuth da daran duk kusan abu ɗaya ne annabin datti da dauda kowanne zai zauna gurbin kowanne wa baqiya safiyan sai dukiya ta wanzu wato tatatta salihan linubu wacce ta dace linumu da haɓaka alad dawami wato dimin da'ima kama zakarar nabiyu sallallahu alaihi wasallama hadal ma'ana kamar yadda annabi ira da amincin Allah sabbata gare shi a baci wannan ma'ana fa innahu qala ma naqasat sadaqatun min mali ce sadaka bata taɓa rage dukiya ba bal taziduhu bal taziduhu sai dai ta ƙara sai dai ta ƙara wannan ba cikin hadisin bane wa qala ta'ala wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu Allah ya ce duk abin da kuka ciyar na koma meye fa huwa yukhlifuhu to Allah shi zai maye muku gurbin sa wa tuzakkil mukhraj mukhraju wa tuzakkil mukhraja ilayhi al madfu'a lahu na na bar wani abu ne to ayan ne to iya nan aka bar mun ita wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin kuma Allah shine mafificin masu arzutawa wa tuzakkil mukhraja ilayhi al madfu'a lahu ita kanta zakka tana tsarkake wadda aka fitar zuwa gare shi wadda aka miƙa masa shi kansa shi ma yana mai tare da cewa datti ce ita datti ce na ma'ana amma kuma shi kuma ta kasance masa tsarki a gare shi saboda yaddar Allah ne a ciki fa innal madfu'a lahu naw'an wadda za a malam yace to wadda za a bashi zakka kuma nau'i biyu ne kala biyu ne wadda za a bashi zakka nau'i biyu ne nau'un yu'ta li hajatihi akwai kala na farko wanda ake ba shi zakka don bukatarsa kalfakiri wal miskini wa ibn sabili wal gharim li nafsihi kamar fakiri da miskini da matafiyi da kuma wanda bashi mai bashi na ƙashin kansa wa nau'un yu'ta li hajatil muslimina ilayhi sannan akwai nau'i kuma wanda ake bashi don bukatuwar musulmi zuwa gare shi wa umumu naf'ihi wa umumi naf'ihi da kuma wato gamewar amfaninsa kal amili alaiha kamar mai aiki akan zakkar wal mu'allaf wal mu'allafi da wanda ake rarrashi kafirin da ake rarrashi wal gharimi li islahi dhatil baini da kuma mai bashi don sasanta tsakani wal wal wal ikhraj fi sabilillah da kuma fitar da zakka fi sabilillah a wannan wata gaba ce da har yanzu ba a fahimce ta ba a ƙasashenmu dangane da abin da ya shafi fidda zakka da dama da za ka bi layi-layi ta cikin gari ka bi masu kuɗi ko ka bi mutane ka tambaya ka ce shin za a iya ba mai kuɗi zakka sa zai ce maka ba za a iya ba mai kuɗi zakka ba maimakon ya ce maka maimakon ya ce maka ya danganta ya maka tafsili sai ya ce maka ba za a iya ba mai kuɗi zakka ba sai ya zama hatta waɗanda suke cire zakkar wani lokaci har sun ba su san wannan bambance-bambancen ba cikin waɗanda Allah ya lissafo ake ba su zakka nau'in mutane kala bakwai na farko kala takwas na farko mu fahimci cewa dukkansu mutane ne babu gini a cikinsu dukkansu mutane ne ba gini na masallaci ko makaranta bilfukara'i والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل دم متانين da aka ce fi sabilillahi shi kadai ne shi kadai ne kalma ta zo wacce ba suna bane na mutum amma in ka dubi bakwai in duk sunan mutane ne to shi ma fi sabilillahi jihadi ake nufi jihadin kuma da ake nufi masu jihadin ake nufi masu jihadin ake nufi kuskure ne a fitar da zakka a gina masallaci kuskure ne ana cire zakka ne saboda maslahar mutane saboda maslahar mutane na empowerment ne zakka empowerment ce ba gini ba ce zakka don haka kuma mutanen sai ya zama kala takwas ɗin nan kowanne wani janibi ne mai zaman kansa wani janibi ne mai zaman kansa to idan ka ce zakka ta fakiri da miskini kaɗai ka takura shari'a akwai waɗanda ake ba shi yasa malam nan ya kawo abin da dukka akwai waɗanda sun fi biyu ne sun fi mutum kowanne mutum hudu nan mutum hudu nan mutum hudu ana ba su don amfanin kan don bukatuwarsu ne don bukatuwarsu ne a nan ne fakiri yake a nan miskini yake a nan mai bashi yake walzarimi ne a nan kuma ibnu sabil yake su ne ake ba su don amfanin kansu don bukatuwarsu kai don bukatuwarsu da haka fakiri bukata ta sa ake ba shi zakka miskini bukata da talauci yasa ake ba shi zakka wanda ake bin sa bashi bukata ta sa ake bashi zakka sannan kuma wanda yake kan hanya bukata take sa ake bashi zakka to wani abu da za ku ƙara kuma fahimta da dukka shine a cikin waɗannan kala hudun kala biyu su ne waɗanda tsantsar talauci ne sa ake ba su zakka kala biyu ba talauci ba ba lallai ya zama talauci ba wanda ake bin sa bashi ta iya yiwuwa yana da dukiya yana da dukiya amma biyan wannan bashin a cikin dukiyarsa zai iya cutar da dukiyarsa ya cancanci a bashi zakka ya biya bashin da ake bisa kai ko ba za ta ko biyan wannan bashin a dukiyarsa ba zai cutar da dukiyarsa ba nassin alkur'ani ya ambace shi ana bin sa bashi don haka in an bashi zakka don biyan wannan bashin ba ya zama an yi laifi wa shari'a ba sannan haka wanda ibnu sabil ibn sabil shi ma ba talauci ne yake sa a ba shi zakka ba kasancewarsa yana kan hanya ya bukata kawai shi kenan yana kan hanya ya bukata a kan tafiya ya cancanci zakka idan a gida shi mai dukiya ne wannan bai dame mu ba don haka a cikin sunfi na farko waɗanda ake ba su zakka domin wato bukatarsu to su ɗin ma biyu ne talauci biyu kuma ba lallai talauci ba sannan sunfi kala na biyu waɗanda su kuma ake ba su zakka su kuma limaslahatul muslimin al'amma saboda maslaha guce ta musulunci musulunci ne yake da bukatar su musulunci ne yake da bukatar su ba su ne suke da bukatar a ba su zakka ba musulunci ne yake da bukatar su don haka sai ce a ba su zakka don ya cimma wata manufa a kansu na farko masu aikin zakkar masu tattaro dukiya su sa'i kenan su tattaro ta su lissafa ta su bi su raba su bi ƙauyuka su bi garuruwa su bi kan masu kuɗi su yi kaza to waɗannan su ai hidimar zakar ta take bukatar su yau idan aka ce sa'i ne guda ɗaya a garin nan yake hidimar zakkar masu dukiyar garin nan aka yi masa ofis yake yake kula da waɗannan abubuwan to ko yana da shaya da ɗangote yanzu dai garin nan yana bukatar ofishinsa yana bukatar aikin shi yake tattaro zakkar shi yake lissafinta shi yake da surutun ɗinta da shi da ma'aikatansa sun cancanci a basu zakka saboda musulunci ne yake da bukatar sannan haka abin arriqab malam bai ambaci arriqab ba za ku ga hudu ya kawo amma ɗaya ne ya raba shi biyu domin algharim ya raba shi biyu a can akwai algharim li nafsihi a sinfi na farko wadda bukatarsa ne akwai algharim li islahi datil bain wadda ya kawo shi nan wannan kuma yana wannan bangaren to amma bai ambaci arrikab arrikab kuma musulmai ne waɗanda suke hannun suke fursunonin yaƙi a hannun kafirai wadda muke da bukatarsu tayu cikinsu akwai limaminmu ko cikinsu akwai ladaninmu ko cikinsu akwai aramanmu ko cikin mu akwai cikin su akwai wani mai nasihar mu ko cikin su akwai mayakin mu ko mayakan mu ne dukkan su ko muna da wata maslaha da su da in mun karbo su to musulunci ne ya amfana dan haka ba ruwanmu da cewa cikin su akwai mai trailer biyar akwai mai homa goma cikin su akwai mai babban shago cikin su akwai babban ma'aikaci cikin su akwai kaza ba ruwanmu da wannan a karbo su su dawo da haka ba su ne suke da bukatar zakka suke da bukatar mu ba su ne suke da bukata ba mu ne muke da bukata an gane ko su ne arrikab sannan kuma akwai abinan abinan wal mu'alafati qulub wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah kafin nan al mu'alafati qulubuh akwai al mu'alafati qulubuh sune kafirai da muke ganin suna da bukatuwar lallashi da jan hankali da nuna musu yusur da suhula da samaha na addinin musulunci da kyawawan hali da kyawawan ɗabi'u da yalwa da kyautata tattalin arziki da sauransu suke so mu ja hankalinsu to ga su ba musuluncin suke yi ba amma za a iya kai ba wannan fa ba sai wanda ba musulmi ba har musulmin ma fanɗararre da ake ganin cewa idan an jawo shi an bashi jari ya iya kiran sallah amma ya watsa an gane ko ko kuma wato yana da basira yana da basira da ya fara wa'azi da ya fara korwa islamiyya yanzu kawai sai ya rikice kawai aka ja fara waka to babu laifi a je a ɗauki wata dukiya ta zakka kamar irin miliyan biyu ko uku a buɗe masa kemis i da rika kiran sallah za su buɗe kemis ko kusa da wani masallaci da rika kiran sallah yana cikin mu'allafa ta kulubu ko kuma wanda fitinanne ne fitinanne ne na yankan shakku ga ƙarfi ga mummunan zuciya e don haka ya fara sace a unguwa ya fara tarewa yana karɓan waya ya fara kaza ya fara kaza don haka me ya kamata a yi shine a bashi jari kawai maslahar kenan a bashi jari kawai a tsugunar da shi sai aka yi shawara aka tira daga zakka ya halatta a tira daga zakka a bashi jari a sa masa ido a zaunar da shi a huta daga sharrinsa ko bukatarsa ake yi ba shi yake bukata ba an bashi wancan aikin zai ta yi kuma daga nan mu shiga uku da haka waɗannan wannan zumrar waɗannan wannan ɓangaren wannan sunfin su ma ana considering ɗinsu wajen ba da zakka ba sai iya kafirai ba ne al'mu'allafa ta kulubu kun ga wannan bukatar su muke sannan na hudu eh na farko mai aikin zakka na biyu a mu'allafatu qulubuhum na uku eh sun wasu hudu ne ai al-gharimin shi ba baya cikin hudun a baya cikin hudun shi na biyar ne mala ya raba shi biyu ne ai eh eh al-mu'allafatu qulubuhum wa fi riqab na ambaci riqab yawa a hudu ne ai المؤلفة قلو... العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الرقاب في سبيل الله yawa shi ne ban yi magana a kansa fi sabilillahi shi kuma fi sabilillahi mayaƙa ne asalinsu mayaƙa ne masu tafiya yaƙi to duk wanda zai tafi yaƙi ya cancanci a bashi zakka saboda wannan zakkar za ta taimaka mana wajen ƙara masa ƙaimi a kan wannan hidimar. Sawa'un yana da bukata ko baya da bukata, kasancewarsa mai yaƙi ya sanya shi ya cancanci a ba shi zakka. To haka duk wani mutum wadda ɗan fi sabilillahi ne, irin ku malaman islamiyya, limaman masallatayya, ladanan masallaci, wadda ko da a ce wannan limamin ko wannan ladanin yana da babban shago ɗan kasuwa ne ya yi ƙarfi kasancewar ana da bukatarsa shi ladani ne ana da bukatarsa shi limami ne ana da bukatarsa shi malamin ƙur'ani ne ana da bukatarsa shi kaza ne to ba ruwanmu da abin da yake da shi bukatuwarmu zuwa gare shi za ta samu ɗauki zakka mu ba shi yana cikin fi sabilillah ko ‘yan agaji sai ga wannan agaji amma mai kuɗi ne ai bukatuwar mu zuwa gare shi zai samu bashi zakka ai zai samu bashi zakka ba ruwanmu da kuɗin sa shi kuma algharin shine malam ya raba shi biyu asali algharin yana cikin can ne sunfi na farko shine wanda shine yake da bukata bashi ake bin sa to shi yake da bukata to amma malam sai ya kasa algharin kashi biyu akwai algharin li nafsihi wanda kun ga shi yake da bukata akwai alghar bi islahi zatil bayn shi kuma shi yana da hali yana da wadata yana da komai amma wata rigima ce can ya raba rigima ce ta miliyan biyu ya raba ta ya shiga tsakani ya ce zai biya amma yau ne gobe ne sha'anin tsadar abubuwa kayan masarufi da yadda kasuwa ta ɗan rikice jarinsa shi ma bai wuce miliyan hamsin da kaza ba to yana tunanin ɗaukan miliyan biyu ya bayar a matsayinsa na ɗan kasuwa yana ta rana duba bakin gatari ana nan dai wata ɗaya wata biyu wata uku wata shida bai samu ya biya ba amma fa da motarsa da mashin ɗinsa da kayansa masu kyau da gidansa kyankyararre mai kyau da 'ya'ya da iyalai komai lafiya kalau sumul alhaji ne sosai eh amma miliyan biyun nan da ya sasanta waɗancan har yanzu ta ƙi fita ya halatta ɗauki zakka a bashi na miliyan biyun nan ya je ya warware waccan matsalar ba za mu kalle shi mai kuɗi ba wannan yana da kyau ɗaliban ilimi su waye da wannan tafsilin akan waɗanda ake ba su ake ba su zakka fa hadhihi al-masalih al-kulliyah al-amma waɗannan maslahohi ne waɗanda suke na game gari wa tilka al-masalih al-fardiyya al-juz'iyya waɗancan kuma wato waɗannan sunfi na biyu waɗancan sunfi na farko kuma maslahohi ne al-fardiyyah al-juz'iyya waɗanda suke na ɗaiɗaiku biha qiwamul khalqi wato tsayuwar halittu da zaman su lafiya da aminci to da wannan kulawar ce wato inda za a dinga bin irin wannan tsarin yadda shari'a ta shimfiɗa tsarin rayuwa in za a bi haka to za a zauna lafiya cikin aminci kuma kowa zai samu abin da yake so da wannan tsarin ne tsayuwar halittu wa daf'u hajatihim da kuma biyan bukatunsu wa husulu manafi'ihim da kuma samuwar amfaninsu wa ita'uhum ala hadha alwajhi min a'zami mahasin islam kuma ba su a ta wannan fitka yana daga cikin mafi girman kyan musulunci wa annahu ad-dinu alladhi yuqimu lin-nasi amra dinihim wa dunyahum kuma yake tabbatar da cewa addini ne wanda yake tsayarwa mutane al'amarin addininsu da duniyarsu wa yadfa'u min ash-shururi wal fawda ma la yandafi'u illa bi wusuli hadhihi al-ahkam al-jalila al-jamila sannan kuma wa yadfa'u min ash-shururi yana tunkuɗe sharruka wal fawda da kuma wato rashin tsari al-fawda shine rashin tsari hargitsi ma la yandafi'u yana kawar da abin da ba zai kawu ba illa da husuli hadhihi ahkam sai da samuwar waɗannan hukunce-hukunce aljalila manya aljamila masu kyau wato malai yana ishara zuwa ga bakacin yadda kuka yi kuskure ko da a iya zakka bakacin yadda kuka yi kuskure kuka kuskure wa shimfiɗin shari'a bakacin yadda kuma za ku fuskanci matsaloli na tattalin arziki eh gwargwadon yadda kuka kula da shimfiɗin shari'a a iya tsarin zakka kaɗai gwargwadon yadda rayuwarku da za ta inganta ta kyautata a babin tattalin arziki. Tumma inna shari'a ta halaha alal kharqi jittan sannan shari'a ta zo ta sauƙaƙe al'amarin zakkan nan akan halittu jiddan matuƙa ainu fil amwali lati aujabaha fiha kama daga cikin dukiyar da shari'a ta wajabta zakkar ma a ciki akwai sauƙi wa fi miqdaril wajib har zuwa ga gwargwadon abin da yake wajaba a cire shi ma akwai sauƙi falam yujib hafil amwalin lati tartabitu biha daruratul insani shari'a bata wajabta zakka a cikin dukiyar da larurorin mutum suke cakuduwa da ita ba wa hajatihi wa hajatuhu da kuma bukatunsa kal manzilin ladhi yaskunuhu kamar gidan da yake zama wal aqarin ladhi yahtaju ila iqtina'ihi da kuma fili ko gona da yake bukatuwa zuwa ga mallaka wal awani da kuma kwanoni wal furush da kayan shimfiɗa wal asas da kuma kayan amfani na gida allati yasta'milu hawa da yake amfani da su duk yawan su ba a shar'anta masa zakka a cikin su ba wa abidul khidma hakan nan bayinsa da suke masa dawainiya ba a shar'anta masa zakka a cikin su ba wa hayawanatil amali fi hawaijil insani daruriya da kuma dabbobi da suke aiki a bukatun mutum na larura illa ma kana litijarati minha sai in dabbobin na saye da sayarwa ne amma dabbobinsa na bukata yana da manya-manyan gonakai da yake nomawa don haka yana da garma yana da garma garma garma guda goma sha biyar sa sa guda talatin wanda suke masa aiki sun kai nisabi amma babu zakka a cikinsu ولم يجبها أيضا في الخيل والبغال والحمير حكا أن شريعة بتوجب تزكاة أدوكي دا الفدري دا جاكيبا وأنواع الحيوانات غير ثلاثة الأنعام da kuma sauran nau'uka na dabbobi in ban da waɗannan wato dabbobi kala uku illa idza kanat litijara sai dai in na kasuwanci yayin da sayarwa yake yana ɗiban shanu ko awaki yana kaiwa wani sha ko kuma abakiliti in ba haka ba babu zakka a cikinsu an ce an ce an ce alhayawanati as-salasa yayi la'akari da al-ibil wal baqar wal ghanam wal ghanam ghanam ya hada tumaki da awaki alqur'ani ya kawo sun fi hudu saboda ya raba al-ghanam da al-ma'az da kuma ad-da'an wa hadha burhanun أنها ما أوجبت إلا في الأموال وهذا برهان أنها ما أوجبت إلا في الأموال الفضيلة لا أموال ال- لا أموال القنية هو القنية للحاجة إليها wannan shaida ce akan cewa zakka ba a wajabtar da ita ba illa fil amwalil fadila sai a cikin dukiyoyi da suke wato ƙari daɗe akan na larura sai a cikin dukiyoyi da ba na larura ba la amwalil alkunya amma banda dukiya ta kadara ta mallaka lil hajati ilaiha dan bukatuwa zuwa gare su wa shara'aha fi arba'ati asnafin min al-mali sannan kuma shari'a ta shar'anta zakka cikin wato dukiya kala hudu fi bahimatil an'ami min al-ibli wal bakari wal ghanami da sunan kala ukun da ya ambata a baya ya bayyana su wa fil kharij min al-ardi hakan nan a dukiya ta biyu abin da yake fita daga cikin ƙasa min al-hububi was thimari wa nahwiha na tsaba da 'ya'yan itatuwa da sauransu wa fil asmani sannan kala ta dukiya kala ta uku shari'a ta wajabta zakka a cikin tsabar kuɗi al-asman tsabar kuɗi wa fi urudi tijara hakan nan ta wajabta zakka a cikin kayan kasuwa thumma min taysirihi ala ibadihi sannan yana daga sauƙaƙewa bayinsa annaha la tajibu fi hadhihi al-ashya zakka ba ta wajaba cikin waɗannan dukiyoyi da aka ambata hatta tabluga nisaban har sai ta kai nisabi qaddarahu shari'ul hakimu shari'a wato Allah mai hikima ya kaddara ya hukunta shi ma nisabin ba bari yayi kowa yayi daka ba fa ja'ala awwala nisabil ibli khamsan sai Allah ya sanya farkon nisabin raƙuraƙuma shine idan sun kai biyar walam yujib fiha min jinsiha a cikin biyar ɗin kuma bai wajabta daga raƙumi ba bai wajabta abin da za a cire daga raƙumi ba ba ce aka in sun kai raƙuma biyar ba ce aka idan sun kai raƙuma biyar duba mun duba mun injiniya ko wuri na zo ba cewa aka in sun kai raƙuma biyar a ɗauki ɗaya a bada zakka ba imam ba a wajabta cirewa idan sun kai biyar ba a wajabta cirewa daga raƙumi ba li'annahu yastahu rabbul mali kuna zo domin idan an wajabta daga raƙumi yastahu rabbul mali to fa mai dukiyar zai zai zai kame to raƙuman biyar ne dama aka ce a fudda ɗaya an ɗau hanyar karya ko yawwa bal aujaba fiha shatan a'a sai Allah ya wajabta akuya eh akuya ko tunkiya raƙuminka biyar zakkarka akuya ko tunkiya ba zakkarka raƙumi ba wannan alama ce ta sauƙin shari'a na wa hakaza kullu khamsi shatin hatta tabluga wa hakaza kullu khamsi shatin hatta tabluga ma yunasib an yukhraja min naw'iha aƙalla sinnin wahiya bintu makazin malam ya ce kuma haka nan dukkan kullu hamsin afuwan dukkanin guda biyar na raƙuma shatun na karanta shi kullu hamsin shatin afuwan kullu hamsin shatun ana maganar raƙuma ne hakan nan duk guda biyar za a cire musu akuya hatta tabluga ma yunasibu an yukhraja min nau'iha da haka da haka har sai ya kai yawan da za a fitar da wato min nau'iha za a fitar da dabba min nau'iha daga nau'in raƙuma aƙalla sinnin nan ma kuma mafi ƙarancin shekaru wahiya bintu makhadib wato ita ce bintu makhad wato yar mai naƙuda kenan mai shekara ɗaya kenan ta shiga ta biyu ‘yar uwarta tana da ciki, fi hamsin wa ishirina, nan kuma idan sun kai ashirin da biyar ne za a shiga wannan lissafi. Tumma bintu labunin sannan sai a je ‘yar mai shayarwa, sai a je yar mai shayarwa bintu labbuni yar wato daga laban uwata tana da nono tana da hantsa ruwa nono kenan tana da kani eh tana da kani kenan fi sittin wa salatina nan kuma idan an tafi talatin da shida kenan sun mahikkatu sannan sai a je hikka wacce ta cancanci ta kai barbara ta ce hikka da haka ita kuma ita ce wacce ta shekara uku ta shiga ta hudu fi sittin wa arba'ina nan kuma sai an je arba'in da shida laha talatu sinin tana da shekara uku thumma jaza'a sannan sai jaza'a wacce ta fara fidda fiƙa laha arba'u sinin ita kuma tana da shekara hudu fi ihda wa sittina wato idan sun kai sittin da ɗaya thumma fi sittin wa saba'ina sannan daga nan sai an je saba'in da shida sai a fitar da ibnata labunin mata ‘ya'yan mai shayarwa, wato ‘yan shekara biyu. Wafi ishida wa tis'ina sannan idan sun kai casa'in da ɗaya hikkata ne, a nan kuma sai a fitar da wato ‘yan mata guda biyu. Wafi ishida wa ishirina daga nan sai an tafi ɗari da ishirin da ɗaya. Wafi ishida wa ishirina wa mi'a sai an tafi 121 sai a fitar da salasu banati labunin sai a fitar da yan shekara bibbi guda uku sun mai sakirru sinnul ausaf fi kulli 40 bintu labunin wa fi kulli 50 hikka to daga nan ne kuma sai matsakaicin shekaru sai ya ainihin wato sai ya tabbata cikin duk 40 za a fitar da bintu labun cikin duk 50 za a fitar da za a fitar da hikka shikenan lissafin dabbobi na zakka wannan shi yafi wahala kiyayewa ولو لم يوجب في الغنم حتى تبلغ أربع ولم يوجب في الغنم حتى تبلغ أربعين Allah bai wajabta zakka a cikin ƙananan dabbobi ba har sai sun kai arba'in wa fi hashatun nan sai a fitar da akuya ɗaya wa fi mi'atin wa ishida wa ishirina shatani idan daga nan kuma daga arba'in ɗin nan arba'in da biyar babu hamsin babu sittin da biyar babu saba'in babu sai sun kai ɗari da ishirin da ɗaya sai a fitar da awaki biyu wa fi mi'ataini wa wahida nan ma har su kai ɗari biyu za a dinga fitar da guda biyu ne sai sun kai ɗari biyu da ɗaya sai a fitar da awaki uku sun matastaqirul farida fi kulli mi'atin shatun to daga nan kuma daga ɗari biyu da ɗaya ana fitar da awaki uku har su kai ɗari uku ana fitar da awaki uku daga nan duk ɗari ne akuya ɗaya da haka in sun kai ɗari uku da ɗaya ba za a tafi awaki hudu ba in sun kai ɗari uku da ɗaya ba za a tafi awaki hudu ba sai sun kai ɗari hudu a tafi awaki hudu eh abin da zai ƙaru akan ɗari uku ya zama waƙaf kamar yadda abin da ya ƙaru akan arba'in har zuwa ɗari da ashirin ya zama waƙaf waƙaf to rara za a ce komai eh Tsayi, a muna ina, wa ammal bakaru ko, amma kaga shanu fa nisabu ha talatuna, nisabinsu talatin ne, wa fiha tabi'un idan sun kai talatin, to a nan kuma sai a fitar da tabi' wato mai bin uwarsa, yana biye da uwarsa, au tabi'atun ko kuma ta mace mai bin uwarta lahu sana na ɗan shekara ɗaya wa fi arba'ina musinna idan sun kai arba'in to sai a fitar da musinna laha sanatani tana da shekara biyu walam yujib fil waqfi alladhi bayna al-fardaini shay'an kun gani ko shine al-waqf Allah bai wajabta fil waqfi cikin rara da ke tsakani allazi bainal fardaini wato wanda yake tsakanin farali biyu shi ake cewa waqas kamar kamar raƙuma daga biyar har su kai ashirin da biyar wannan waqas ne ba abin da zai canza eh kamar awaki daga arba'in har su kai ɗari da ashirin ba abin da zai canza sai ya shiga ɗari da ashirin da ɗaya to wannan ana ce masa waqas eh me ma fala ta jimu أها وأما البقر فلا يجب فيها بلوغ ثلاثين آآ كسكرين إيه حد آآ آآ فلا يجب فيها فنسابها ثلاثون gaskiya kuskure ne a'a in ka ce hatta yawa yawa wannan ya fi cire na fahim ya fi dacewa wa amma albaqaru fa yajibu fiha bulugu 30 ta ina shi ma larasin bai zauna ba fa yajibu fiha idza balaga 30 ne ya kamata ce wannan dai ba daidai bane al'ayi hali to ni dai nawa dan makka wa ammal bakaru fa isa nisabu ha salatuna eh nisabun su talatin ne dan wannan sai ku ja layi wannan wannan ne kuskuren naski ne fa nisabu ha salatuna ولم يجب في الوقف الذي بين الفرضين شيئا Allah bai wajabta komai a cikin rara da ke tsakanin farali biyu ba afwan wa targhiban lil milaki saboda rangwame da kwadaitarwa don mallaka wa shukran lahum ala ada'il haqqi da kuma yi musu godiya akan sauke haƙƙi eh wato Allah subhanahu wataala duk abin da ya shar'anta ya shar'anta shi ne da maslahar bayinsa kuma babu babu cikin bayinsa wanda ya kai shi godiya da shukura don haka ya kira ka ka ba da zakka a cikin raƙumanka guda biyar ka ba da akuya ka cire ka bayar to saboda ya yi maka godiya kuma sannan ya kwaɗaitar da kai ka ci gaba da mallaka sai ya ce ba za ka sake cire komai ba wannan za ka dinga cirewa ba za ka ƙara ba duk shekara in sun kai shida in sun kai goma in sun kai sha biyar sai sun kai ashirin da biyar don ya kwaɗaitar maka mallaka in zai ce duk shekara ka ƙara ɗaya duk shekara ka ƙara ɗaya ƙarshe wani zai ce hawa a nan ne za ka zo kana wani wahal da kanka wanda kullum ƙwacewa ake ko ba haka ba wai wani yana gunaguni wani masallacin juma'a wai kullum aka je sallar juma'a sai an yi sai an tashi an yi bara yace shi aka kasa gane wannan sallah kullum kaje sai ka biya kullum kaje sai ka biya to Allah madaukakin sarki baya matsawa bayinsa yana son ka ga saukin abun kai yana son abun ya maka saukin yi domin kai haka Allah yake baya kora kira yake da da uslubi da yanayi wanda yake mai sa mutum ya kwaɗaitu mai sa zanzali tsaye a walfarko bai na bahimatul an'ami wa gaidiha bambanci tsakanin bahimatul an'am dabbobin gida wa gaidiha da waɗanda ba su ba bahimatul an'am suna dabbobin nan dai sun fi hudu da alkur'ani ya ambata ko sun fi takwas mazansu da matansu amma sauran dabbobi ba a ce musu bahimatul an'am su jakuna su dawaki su alfadarai anna ghayraha mata da qalilan ala nisabi fa fihi bi hisabihi nan ghayraha da yake nufi ba na dabbobi ba na dukiya daga cikin dukiyar da aka wajen zakka a cikin ta ko bambancin da ke tsakanin dabbobin zakka wa ghayriha da kuma sauran dukiyar zakka kamar kuɗi kamar kayan kasuwa kamar amfanin gona anna gairaha mataza da kalilan wanda ba dabbobi ba duk sa'ilin da wani abu kaɗan ya ƙaru alan nisabi akan nisabi fa fihi bi hisabihi to lissafinsa zai shiga cikin lissafin zakka eh anna bahimatal an'ami qaddaraha ash-shari'u fiha awwalan nisabi ita bahimatul an'am su dabbobi shari'a ta kaddara farkon nisabi ne wa ausatahu da tsakiyar nisabi wa akhirahu da ƙarshensa a wa ghairuha min al-amwali sauran dukiyoyin zakka kuma da ba dabbobi ba kaddara awwalan nisabi faqat shari'a ta kaddara farkon nisabi ne kadai fadalla ala annahu kullama zada anhu zada alwajib wannan shi kenan duk lokacin da wani abu ya karu wajibi ya karu wallahu a'lam abinda malam yake nufi anan shine yanzu idan mutum yana da kuɗi ban san ma nisabin zakar ba yanzu miliyan nawa ne yanzu zakar ne sha kafin mutum ya zakka inna lillahi an daina zakka kenan inna lillahi ji wata masifa Allah kiyaye to miliyan go idan mutum yana da miliyan goma sha hudu misali a ce nisabin miliyan sha hudu ne daidai kuma wannan watan ko ƙarshen wannan watan zai fitar da zakka sai zama kafin ƙarshen wannan watan kudin sun koma miliyan sha hudu da dubu ɗari ɗaya to wannan ɗari ɗayan ta shiga lissafi wannan ɗari ɗayan ta shiga lissafi duk abin da ya ƙaru a ciki to ya shiga lissafi kuma ba a la'akari da cewa jiya ya ƙaru yau za a fitar saboda uwar kuɗin ne ta haife shi to tare suke tafiya kun ga dabbobi ai raƙumi na shida baya canza zakka raƙumi na bakwai raƙumi na goma raƙumi na sha biyar baya canza zakka don haka an faɗi nisabin farko an faɗi na tsakiya kuma har aka je aka faɗi na ƙarshe wanda zai concluding ya baka ƙa'ida zaunanna haka aka yi wa dabbobi dukkan dabbobi suna da waƙas amma zakkar kuɗi ba ta da waƙas zakkar kasuwa ba ta da waƙas dama da zakkar kasuwa da zakkar kuɗi bai ɗaya suke zakar amfanin gona ba shi da ba shi da waƙas matuƙar ya kai ausuki biyar ɗin nan ya kai buhu biyar misali da rabi mu a wajenmu to in buhu shida ne lissafi yana ci rabin ya shiga ciki in shida da rabi ne rabin ya shiga ciki in haka so idan ka tashi wasu masu kuɗin idan aka ce nisabin zakka miliyan goma ne yana da miliyan talatin kamar yadda suke mana tambaya sai na fahimci sun yi wa abin wata irin wata irin fahimta shi ne dan daɗin lissafi wani lokacin lissafi yana da wata halayya shi ne duk ta yadda ka ɓullo masa ta lcm ne ta wace ce ka ɓullo za ka je zuwa ga natija iri ɗaya amma wani sai ya ce maka to in ya tambaye ka nawa ne nawa ne abin da za a cire in ka ce masa ɗaya bisa arba'in sai ce ito dama yana dama duk miliyan goma ne yake duk miliyan goma ne yake cire kaza duk miliyan goma ya cire kaza duk miliyan goma ya cire kaza na kan ce alhaji da zaka da kana shan wannan wahala duk miliyan goma kaza duk miliyan goma kaza amfanin sanin nisabi shine ka san zakka ta wajaba ko bata wajaba ba idan ka san dukiyarka ta kai nisabi zakka ta wajaba to duk abin da ya hau kan nisabi kar ka ware shi da yawan nisabi kawai duka za ka haɗa shi ka buga shi da arba'in ka cire guda ɗaya ba ruwanka da cewa miliyan goma daban miliyan goma daban miliyan goma daban kai ta gwari-gwari a'a miliyan ɗari ce kawai sai ka raba ta arba'in by forty kashi ɗaya shi ne zakarka ba ka cewa miliyan ɗari sai ka sai ka fitar da zakar miliyan goma ka sake fitar da zakar miliyan goma ka sake fitar duk da cewa natijar za a je wuri ɗaya ne tare amma dai hanyar da ka bin ba ita ce hanyar ƙwararrun malaman lissafi ba. A malam ya ce, Summa min tashilihi sannan yana daga rangwamen Allah maɗaukacin sarki, lam yuji fi hadan nau'i hatta ta tagazza bil mubahi, wata sumul haula au aksarahu. Daga cikin sauƙin Allah bai wajabta fi hadan nau'i a cikin wannan nau'i na zakka ba, wato nau'in dabbobi hatta ta tagazza bil mubahi har sai ya zama wato tana cin abinci ne da abinci na halal wata sumul haula kuma tana kiyo shekara guda au aksarahu ko sama da shekara fa'iza kana sahibuha ya alifuha idan mai wannan dabbobi shi ne yake ba su abinci al'alaf amfanin abincin dabbobi kamar su ganyen gyaɗa su busa su ne alaf idan mai ita shi yake ba su abinci ɗauri ya yi fala yujma'u alaihi baina mu'natil alafi wa ijabi zakati alaihi to ba za a haɗa masa tsakanin ɗawainiyar ciyarwa da kuma wajibcin zakka ba to idan mutum yana da raƙuma biyar amma ɗaure su yayi yake ba su abinci ba sakin su yayi suna cin ciyawar Allah ba shine almubah shine as-sawm wato wato abincin mu duka abincin dabbobi na mu duka shine mubah abinda malam yake nufi kenan as-sawm kuma shine wato kiyo a ajeji ko alawali yawwa ake sa Allah ta'ala ya ce fi kulli sa'imatin min al-ghanami zaka ita zama sa'ima sa'ima kuma tace wacce take kiyo a jeji ko lawali take cin ciyawar Allah amma wacce aka ajiye ta yana da tumaki da awaki guda arba'in amma ɗauri ne suna nan ya musu kewaye ya haɗa ganyen gyaɗa da harawa da dusa yana ta fama ba sayarwa zai ba kawai shi burinsa dabbobi su ta hayyafa to su kai sittin ma su kai ɗari ma su kai ɗari biyu ba zakka eh ba fita kiyo suke ba wannan dai daga rangwamen Allah na a yana gasuwa a yana gasuwa gaskiya ai malam ya faɗa gaskiya ba za a haɗa masa tsakanin ɗawainiyar ciyarwa da kuma fitar da zakka ba don gaskiya wannan tsarin kamar akwai mai yinsa to ba riba ba riba na taɓa ajiye rago wai zan yi kiyo na samu hali zan siyo masa tunkiya da yatta na haɗa kiyo ah duk sati zai a ce mun abincin rago ya ƙare ba da dubu goma a sai ganyen gyaɗa a sai busa duk sati kai na gana kashe dubu hamsin na ce a kashe kasuwa aka kai shi kasuwa a yadda na saye shi da kyar na samu ƙarin dubu shida to irin kiwo ne wannan yawa da kiwon lada wa ammal khariju min al-ardi amma abin da yake fita daga ƙasa na amfanin gona min hububin wa simari na tsaba da 'ya'yan itatuwa falam yujib fiha shay'an Allah bai wajauta komai a ciki ba qabla tamami salasimi'ati sa'in kafin cikar sa'i ɗari uku shi ne hamsatu ausuƙin shi ne ausuƙi biya na me suke a'a sittatu ausuƙin kuma hamsatu ausuƙin kowane wuski ɗaya sa'i sittin ne, sittin sau biyar, ba shi ne ɗari uku ba, to ka gani, ya zai zama ausuki shida, ausuki biyar. Wa farraka baina sharibi bi mu'natin, fa ja'ala fihi nisfal ushur وبين ما لم يكن بمؤنة فجعل فيه العشرة تاما sai Allah ya bambanta tsakanin asharibi bin bi mu'na mai sha da ɗawainiya ɗan rani ke ba mai sha a cikin sa fa sharib yawa mai sha da ɗawainiya wato mai shayar da amfanin da ɗawainiya da inji ko da sola ko da waye faja'ala fihi nisfal ushur sai Allah ya sanya masa rabin ushiri wa baina ma lam yakun bi mu'na da kuma wanda ba da mu'na bane ake wato ba da dawainiya ake masa nan dawainiyar shayarwa ake nufi ba dawainiyar taki ba dawainiyar shayarwa fa ja'ala fihi al-ushra tamman shi kuma sai ya sanya masa cikakken ushiri ɗaya bisa goma noman damana ɗaya bisa goma neman rani ɗaya wannan ɗaya bisa ashirin nisful ushur rabin ɗaya bisa goma in ka kasa goman ka ɗau ɗaya sai ka raba shi biyu kaga sai ka raba ashirin kenan ka ɗau ɗaya noman rani yasa malaman fiqh suka ce in ya haɗa na rani da damuna kuma to sai ka lissafa kowanne bi hisabi eh sosai kuwa haka shin ɗawainiyar rani da ɗawainiyar damuna idan an haɗa su sun ci rabi rabi ka hidimar sharuwan da ya kai rabi damuna kuma ta ƙarasa maka rabi idan ya kai rabi rabi sai kuma ka zo ka samu buhu ashirin to buhu goma sai ka fidda buhu ɗaya buhu goma sai ka fidda rabin buhu ko kuma ka riga da ka kai kashi biyu na shayarwa sai ruwa ya sauka sai ya ƙarasa maka sai zama yanzu bayi ne yake da kashi biyu damana take da kashi ɗaya to sai ka kasa kashi uku amfanin da aka samu kasan buhu talatin buhu ashirin sai ka fitar da buhu ɗaya buhu goma sai ka fitar da buhu ɗaya an gane ko haka in juyawa aka yi damuna ce ta ɗauki biyu ranin ka ya ɗauki ɗaya to nan ma sai ka juya ashirin ka fidda biyu goma ka fidda rabi wa amman naqdani eh وجعل وجوب هذا النوع عند حصاده وجذابه sai Allah ya sanya kuma wajibcin wannan nau'i inda hasadihi lokacin girbinsa wa jazabihi da tsinkarsa dan dan itace ne li suhulati ikhrajihi ala milaki saboda sauƙin fitar da shi akan masu mallaka wa ta'alluqil atma'i bihi fi tilkal hal da kuma wato ratayuwar zukatan masu kwaɗaituwa da shi a wannan lokacin. Saboda ranar girbi idan mutum yana da hantsi biyu ko hantsi uku, sai kaga yau da gobe ya gama. Ya gama ya girbi, na aka sai aka ce yau mahasadi hita. Ai, kaga ba kamar mai kiyo ba. Mai kiyo zai gama dabbobinsa a rana ɗaya ko mai harkar kasuwa ko mai wani ne ai shekara ake ana buge-buge kafin abu ya kankama so sauran dukiyoyin sun fi wahalar tattalawa a kan amfanin gona amfanin gona kwana biyu an gama an sheke shi an sa buhuna to shi sa sai aka ce to ranar girbi shi a biya ba za a ajiye sai shekara ba sannan kuma kwaɗaituwa da abin a wannan lokacin ya fi cancanta da a baya a wannan lokacin kai ma kwaɗayayyen ne wanda za ka bashi ma kwaɗayayyen ne in aka ce sai ya shekara ka bayar to ya na za a san ina za a san to ina ga sai mu tashi wa amman na kadani insha Allah ta'ala abin da muka dai abin da kuskure Allah ya gafarta mana sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam annabi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi